بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, biyu ga watan jimadal ula, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha uku ga watan Maci. shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma tadait ta'alifu doktor ibrahim bunu amir الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن با من تابا Tijjani Assamawi ya ɗauko magana yana cewa matakin farko da ya kamata ma a fara bayani a kai shi ne magana a kan sahabbai, a binciki adalcinsu a ji mai da menene tukun aka faɗi a kansu. Shi ne sai Mala ya fara cewa to me zai faɗi a kansu bayan su sahabbai wasu irin mutane ne da sun samu shaida daga wajen Allah ne. duk bayanan da gabatar a kansu Allah maɗaukin sarki ne da kan shi gabatar shi ne kawo mana wasu daga cikin ayoyi da ke bayyana mana nagartan sahabbai ya kawo hadisin farko to wanda muka ji cewa hadithi ne wanda al'imam al-bukhari ya fitar a kitab fada'ilus sahaba باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرقشن باب لكي بياني أكم فلولولن صحابان النبي ومن ومن صاحب النبي أو رآه من المسلمين da kuma falalan duk wanda ya abotaci annabi ko ya ga annabi fato labari a mujalladi na bakwai a lamban hadisi na 3,650 Allah ya samu dace. Malin ya ce, wa rawaya aidan an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يقول لا تسبوا أصحابي كقرق زاغا من صحابينا falo an faka ahadukun mithla uhudin zahaban da ɗaya daga cikinku zai ciyar da kaman girman dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda ahadihim to wannan ba zai kai darajar mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba wala nasifahu kuma ma ba zai kai rabin shi ba ana hadisa al-imamul bukhari ya fitar da shi sahabi ya ba da dabino rabin mudu kai da ba sahabi ba sai ka zo sai ka bayar da kaman girman dutsen uhudu na zinari to ba zai kai na sahabi daraja da yawan ladan ba ma wa fi sahihi muslim min hadisi abi musa al-ash'ari ya zo cikin sahihu muslim a ruwayan abu musa al-ash'ari عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يتشي النجوم أمنة للسماء taurari da kuke gani su ne amincin sama muddin da tauraro a sama to ko sama ba za ta rushe ba fa'iza zahabatun nujum idan taurari aka kawar da su a tassama a mato adu to alkawarin da aka yi ma sama cewa lokacin wargajewa da watsiwanta ya yi to zai zo mata wa ana amanatul li ashabi annabi ce kuma ni ne amincin sahabbaina fa'iza zahabtu a ta ashabi ma yi wa aduna muddin ba ni na tafi ko to alkawarin da aka yi masahabbai na abin da zai faru gare su to zai zo masu wa ashabi su kuma sahabbai na amanatun li'ummati su ne amana ga al'ummata fa'iza zahaba ashabi sahabbai na suna tafiya hata ummati ma yi aduna abin da aka alkawari na matsala da zai sami al'umma to a lokacin zai zo masu kun gano wannan da kyau ku yanzu sahabbai kasantuwan suna tare da mu abubuwa da dama allah maɗaukin sarki ana ɗaga mana ƙafa amma ana cewa babu sahabi to al'umma sun shiga matsala sun kaɗe allah ya kiyaye fafi hazi fabi hazihi mala ya ce a cikin wannan bayanan da gabatar akwai al'adillatu sahiha as-sariha dalilai ingantattu ƙarara kuma fi ma'ana haminin nususin ukhra da kuma wasu ma'anonin da suka zo a wasu nassoshi na daban almutadammina husna thana min Allah wa rasulihi ala ha'ula'i sahaba na irin kyakkyawan yabo da Allah maɗaukin sarki ma waɗannan sahabbai akbar dalilin ala adalatihim wanda yake nuna cewa sahabbai adalai ne wa taharatihim kuma tsarkakakku ne wa nazahatihim kuma suna da tsafta wa annahu la yubhathu an adalatihim cewa su ba ma a tsaya wani bincike dangane da adalcin sahabbai domin su Allah da annabin shi ne suka ce sun yarda da su ولهذا كان إمة الإسلام متفقين على عدالتهم da wannan ne limaman musulmi baki ɗaya suka haɗa kan adalcin sahabbai cewa mutanen kirki ne masu nagarta ne masu ɗaukaka ne ya ƙulil khatibul bagadadi khatibul bagadadi ya ce ba'ada an zakarar adilla ala adalatin sahaba bayan da ya ambaci dalilai da ke bayanin adalcin sahabbai ya ce wal akhbaru fi hazal ma'ana tattasi hadisai sun yalwatu da yawan gaske da suke tabbatar da nagarta da mutunci da adalcin sahabbai wa kulluha mutabiqatun lima warada fi nassil qur'an kuma duk waɗannan dalilai sun yi daidai da abin da suka zo a cikin nassin alqur'ani وجميع ذلك يقتدي طهارة الصحابة duk waɗannan suna nuni akan tsarkin sahabbai walƙata ala ta'adilihim kuma kai tsaye suna bayani akan cewa sahabbai adalai ne wa nazahatihim da kuma tsarkinsu fala yahtaju wahidun minhum ma'a ta'adilillahi ta'ala babu wanda daga cikin sahabbai a bayan Allah ya shelanta cewa adali ne ila ta'adila ahadin min al-khalqi kuma wani ya zo ya ce wai shine zai bayanin adalcin shi kun ga bayan Allah madaukin sarki ya leka cikin zukatan su kun ga wannan shine muttali'u ala bawatinihim Allah ya leka zuciyansu da abin da zuciyan ta kunsa baki ɗaya ya ce adalai ne mutanen kirki babu wani wanda kuma daga baya zai zo wanda yake da wani madubin dubarudu da zai duba irin na Allah ya ce ya yadda da su ko kuma ya ce shi bai yadda da su babu wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ila an qala har zuwa inda yake cewa haza mazhab kafatil ulama cewa sahabbai yardaddu ne adalai ne wannan shine mazhabin kaf ɗin malamai ومن يؤتد بقوله من الفقهاء da wanda ake yarda da fatawan shi da maganganun shi daga cikin malaman fikihu duk wannan shine ra'ayinsu wannan shine fatawansu ku duba littafin alkifaya fil ilmin ruwaya shafi na 48 zuwa shafi na 49 wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace as-sahaba kulluhum udulun sahabbai gaba ɗayansu adalai ne, malla basal fitina har waɗanda suka shiga cikin fitinan da ta faru tsakanin Ali da Mu'awiya wa gairuhum da waɗanda ma ba su shiga ba. bi ijma'i man yu'taddu bihi da ijma'in waɗanda ake yarda da cewa ma malamai ne da suke magana a madadin musulunci kun gano wannan da kyau ko domin akwai wanda za a zo su ta maganganu su ta maganganu har wasu masu ɗauka wai maganganun na waɗancan da suke wai karɓaɓɓen magana ne malai ce sai waɗanda suke yi otaddu bihim wanda la yi otaddu bihim wannan gairu mu'tabarun ko sauraron su ma ba a yi karanta littafin at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati sunan al-bashir bashir an-nadhir lin-nawawi ma'a sharihati tadrib ar-rawi juz'i na biyu shafi na 190 wa qala ibn kathir ibn kathir yace wa sahaba kulluhum udulun inda ahlus sunnah su sahabai gaba ɗayansu adalai ne a wajen ahlus sunna wal jama'a lima athnallahu alaihim fi kitabil aziz saboda yaban da Allah maɗaukin sarki ya masa a cikin littafin shi wa bima nataqat bihi sunnatun nabawiyya fil madhi lahum da kuma irin yanda sunnar annabi ta yabe su fi jami'i akhlaqihim wa af'alihim a dukkanin ɗabi'unsu da kuma ayyukansu wa ma bazaluhu min al amwal wal wal arwah da irin yadda suka sadaukar da dukiyoyinsu da rayukansu bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ga annabi ragabatan fima inda Allah sau da kwaɗayin abin da ke wajen Allah mina thawab na lada aljazid gwaggwaɓar ladan da Allah ya alkawarin zai bayar suka kwashi dukiyansu suka narka ma addini sannan kuma a lokaci ɗaya suka ba da rayukansu waljaza'il jamil domin neman sakamako kyakkyawa karanta littafin alba'ith al-hafiz a shafi na 153 wa qala ibn al-mulaqqin ibn al-mulaqqin yace lis sahaba bi asrihim khassisatun su sabai gaba ɗayan suna da wata irin khususiyar daraja wa hiya annahu la yus'alu an adalati ahadin minhum cewa su sabai sun fi ƙarfin wani ya zo na binciken adalcinsu. Bal zalika amrun mafrugun minhu al'amarin bayani akan adalcin sahabbai wannan wani al'amari ne wanda an riga an gama da shi tintin. Likaunihim alal itlaqi mu'addilina bi nususil kitabi wa sunna. Su sahabbai nassin alkur'ani da sunna ne ya adalantar da su wa ijma'i man yu'taddu bihi. da ijma'in wanda ake lissafa shi daga cikin malamai da in ya faɗa ma za a saurare shi jama kun fahimci wannan da kyau ku to amma ga waɗanda suke gairin mu'taddun sun zo suna ta maganganu kuma me ke sa irin waɗannan suke magana har ma su zama abin kallo shine jama'a ana auna waɗanda ba malamai ba da ma'auni irin na malanta duk shi ya haifar da wannan matsalar shi ya haifar da wai haɗin shi'a zai zagi sahabi wai har rika lissafa shi daga cikin mutane wanda ma za a kalli maganin shi ila an ƙara har inda yake cewa ba da an saƙa ba'adan nusus fi tsanaya alaihim bayan ya kawo su nasoshi da Allah ya yabi sahabbai thumma innal umma majma'atun ala ta'dil jami'i sahaba yace dukkanin al'umma mujmi'atun sun haɗu akan cewa sahabbai adalai ne kuma gaba ɗayansu wa mallabasal fitina minhum har waɗanda suka shiga cikin wannan fitina kazalika bi ijma'il ulama alladhina yu'taddu bihim wannan adalcin da aka ambata na sahabbai ya shafi malaman da ake yu'taddu bihim fil ijma' ake lissafa cikin ijma'i ne mun gano wannan da kyau ko ihsanan lidhanni bihim saboda kyautata zato ga sahabbai baki da wa nazaran ila ma tamahada lahum min al ma'athiri da kuma lura da irin abubuwan da sahabbai suka gabatar na aikan alkhairi wa ka anna Allah ta'ala ataha al ijma ala zalika li kaunihim naqlat al shari'a kaman Allah madaukin sarki ya hutar da mutane ne kun gano wannan da kyau ku sai yi musu ijima'in saboda kowa ya huta don sabai mutanen kirki ne ba wanda zai magana kan sahabi wani nan ko shi wane ne a ce za a karɓo maganin shi a lura da ita ina fatan mun gano wannan da kyau su sabai sun fi ƙarfin wani wani kowane ne zo ce zai magana a kansu Allah madaukin sarki ya samu dace shine sai mala yace fazahara bi zalika ittifaqul ulama al-mu'niyina bi naqd rijal wan nadhar fi ahwalihim ala adalati sahaba to kun fahimci waɗannan bayanan gaba ɗaya to za ku fahimci cewa malamai na musulunci waɗanda suka ƙware wajen bin diddikin mazaji da bincike akan bayyana adalci ko kishiyan haka to sun haɗa kan cewa dukkanin sahabbai adalai ne da irin adalarwan da Allah madaukakin sarki ya masu wa annahu la yus'alu an adalatihim su sahabbai ba a zuwa ana binciken adalcinsu walam yi halifi zalika ahadun mimman yi otaddu bi kaulihi babu wani daga cikin magabata wanda ake ɗaukan shi a matsayin malami kuma ake fassara addini da karatun shi da kuma addinin shi wanda ya taɓa faɗin wata magana saɓanin wannan bal lam yukhalifi zalika ba malamin da ya saba akan haka illa mutadinihi min ahlil bid'a sai fa wanda ake da tuhuma dangane da addinin shi daga cikin yan bid'a wazzandaka da kuma zindikanci waɗannan yan bid'a zindikai su kaɗai ne aka samu suke da suka da jayayya dangane da adalcin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Walihaza addal ulama'u kadiman da wannan ne malamai tun na da suka saka cikin anna ta'ana fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa suka dangane da sabon manzan Allah alamatu ahalil bida alama ne na ‘yan bid'a wa zanadika kuma alama ne da ake gane zindikai da shi allazina yuriduna ibtala shari'a wanda suke nufin ɓata shari'a bijarhi riwayati bi ruwatihim saboda ƙoƙarin suka ga waɗanda suka ruwaito shari'ar domin idan aka soki waɗanda suka ruwaito shari'a kai tsaye suka ne zuwa ga ita kanta shari'an ko tantama babu ƙala abu zur'a abu zur'a ya ce wa iza ra'aitar rajila yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in ka ga mutum yana ƙoƙarin naƙasa darajar sahabbai fa'alam annahu zindikun malai ce ka sani wannan zindiki ne wa zalika annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda na haƙƙun malai ce ba don komi ba mu annaba a wajenmu to annaba gaskiya ne wal ƙur'anu haƙƙun kuma alƙur'ani ma gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hazal ƙur'an wa sunan waɗanda suka yi dakon wannan alkur'ani da sunna suka kawo mana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabban annabi ne wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana su masu sukan sahabbai so suke su illatar da shaidanmu liyubtilul kitabu wa sunna saboda su ɓata alkur'ani da sunna waljarhu bihim aula danganta wannan suka zuwa ga su masu son su soki sahabbai wannan a kansu ne sukan yafi cancanta wahum zanadika ma'ala ce din mai sukan sahabi kowaye zindiki ne kun fahimci wannan da kyau ku ko da wani irin salo kai sukan ko da wata manufa kai sukar to mai sukan sahabbai wannan zindiki ne Mala ya ce, Zakarahu bin al-Jauzi a rawahul khatib fil kifaya, al'imam al-khatib al-Bagadadi ya fitar da wannan a cikin littafin al-kifaya a shafi na 49. Jama'a kun ji wannan ko? sukan sahabbai wannan zandaka ce wa anil imami ahmada annahu qala daga al'imamu ahmad ya ce iza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda kaga yana ambatan sahabi ko jimillan sahabbai bisu'in da kalma na cin mutunci da ɓatanci fattahimhu alal islam to ka tumce shi game da musulunci ba mutumin kirki ba ina fatan mun gano wannan da kyau ɗan ta'adda ne ƙoƙarin shi shine ya ɓata addinin musulunci baki ɗaya to sai ya rasa hanyar da zai bi to su wane ne rijalid dini to su zai kokari ya bata saboda musuluncin ya lalace wannan bayani ma da yace zakara ibn al-jawzi ibn al-jawzi ne ya ambace shi fi manaqib al-imam ahmad da yazo bayanin darajojin al-imam ahmad a shafi na 209 shehul islam ibn taymiya ya ambaci wannan a cikin littafin shi mai suna asarimul maslol a shafi na 568 kun fahimci wannan da kyau ko wa qala al imam al barbahari al imam al barbahari sharuhu sunna kenan za a zo a ci gaba da karatun sharhu sunna na al imam al barbahari yake cewa wa alam ka sani أن من تناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم duk wanda ya ƙoƙarin cin mutuncin wani daga cikin sahabban annabi fa'alam annahu innama arada muhammadan ba wata maganan da zai faɗi annabi ya nufa duk mai neman ya ci mutuncin sahabi to target ɗin shi manzan Allah ne amma tare da haka wa ƙada a za fi ƙabari ko yanzu ya soki sahabi to kai tsaye wannan ku sani ya cutar da annabi annabi a yanzu yana kwanci a ƙabarin shi kun fahimci wannan da kyau ku annabi ya cutar karanta sharhu sunna na al-imam al-barbahari a shafi na 54 waɗannan mutane ko wallahi annabi suka nufa su ci mutunci ba wani ba annabi suke son su ci mutunci su bata ba wani ba to da suka laliba dama da hagu sai suka ga wata hanya za su bi su kada sunnar annabi sai su ga hanya mafi sauki shine su ragargaza sahabbai kawai to shine sai suka yi saukan lema akan sabon manzon Allah suka ci gaba da batunci salo salo iri iri ga waɗannan bayan Allah na ƙware. Mala ya ce, fata bayyana bihaza, to ta hanyar waɗannan bayani ya bayyana mana ƙarara, an na ƙaunar mu'allif allazi bana alaihi bathahu maganan wannan marubucin tijjani a samawi wanda a kan shi ne ya gina wannan littafin nashi. Kun ga da Mala ya gama mana bayani a kan sunan da ya sa ma littafin ko? to sai ya ɗauko shi wai wannan tijjani a samawi shin tukullumar magana ma akan me ya gina ta shi ne ya gina ne akan wai a koma ƙara yi bincike game da adalcin sahabbai a haka ya gina magana to shi ne da malin ya ji wannan maganin sai ce to a koma a yi waiwaye adon tafiya akan ita wannan maganar da ya gina littafin a kai ko kun fahimci wannan da kyau ko? to shine mala ya fara haskaka maka ga abin da aka faɗi game da sahabbai tun daga janibin Allah zuwa janibin manzan Allah kun gano wannan da kyau ko to kuma ga abin da manyan malaman musulunci suka faɗi kan sahabban to shi kuma me yake son ya faɗi kan sahabban kun fahimci wannan da kyau ko to me ya gina wannan littafi nashi na sun mata data akai mala ya ce wa huwa annal bahasa fi hayatis sahaba wai gaba ɗaya zai dabdala ne a kan rayuwan sahabbai, wa shi'unihim da yadda so gudanar da rayuwansu baki ɗaya, ba hafan an adalatihim, wai zai koma ya ƙara laliban adalcin da aka ce sahabbai suna da shi. Min albuhusin lati ya ƙudu ilal haƙiƙa amma wai binciken da zai yi bincike ne wanda zai kai mutum zuwa ga hakikanin gaskiyan yadda al'amari yake in kun kalli wannan maganan nashi to so yake ya ce duk maganan da Allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da adalcin sahabbai to ba gaskiya ba ne yanzu shi ne zai je binciken gaskiya duk maganan da annabi ya faɗi kan adalcin sahabbai a wajen shi ba gaskiya ba ne yanzu shi ne zai je zai binciken abin da yake shi ne gaskiya in kun kalli wannan maganan da kyau abin da maganan take nuni a kai kenan ba wata magana da zai faɗi wanda ba wannan ba aulun batulun min aslihi malai ce wannan maganan banza ne tun daga tushenta wa huwa tariqu kulli zindikin wannan ita ce hanyar duk wani zindiki wa mulhidin da duk wani dan wuce gona da iri a cikin harkan addini ila ta'ana fil islam in yazo yana son ya soki musulunci to da haka yake farawa kama nassa ala zalikal ulama kamar yadda malamai suka fito karara suka nassanta bayanai akan haka za mu zo a cikin karatun da muka ce za mu yi na difa'un anis sunna za ku zo ku ji waɗannan abubuwan duk wani zindiki a kowane fanni daga cikin fannoni ya yunkura zai fada da addini wannan ita ce dalilin shi malin sai yake cewa kama nassa ala zalikal ulama kamar yadda malaman musulunci suka yi bayani wa zalika zahirun min wajahaini wannan al'amarin zai bayyana ta ɗayan fuskoki guda biyu ne. Alwajihul awwal fuska na farko, annahu takzibun lima thabata fil kitabi wa sunna. Wannan maganan nashi kai tsaye ƙaryata abin da ya tabbata ne cikin Alƙur'ani da sunna. Mu Alƙur'ani da sunna an ce mana sahabbai adalai ne, haka ne? Idan ya ce, to a sake bincike game da adalantar wanda Allah ya masu. to wannan yana ƙoƙarin ƙaryata Allah da annabi ne haka ne fi mawatina muta'addida a waje ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya bayyana mana sahabbai mutanen kirki ne min athanaya alaihim bil khairi na irin yaban da Allah madaukin sarki ya masu na alkhairi wal fadli da kuma bayanin falalansu malam yace wa shahadatu lahum bil iman da kuma yadda Allah maɗaukin sarki ya shaidi sahabbai cewa masu imani ne wa sidiki da kuma gaskiya wa mata watara fil umma fin naqal sahih da kuma abin da yazo cikin al'umman musulmi na abin da aka ruwaito ingantacce min azimi jihadihim na irin kokari da jihadi da sahabbai suka yi fi sabilillah wajen gina addinin Allah wa husni bala'ihim fid din da kuma ƙoƙari da suke yi kyakkyawan ƙoƙari wajen gina addini wa itharihim ma inda Allah da kuma fifita abin da ke wajen Allah wa daral akhira da kuma fifita gidan lahira ala hazil hayatil ajila akan wannan rayuwa ta duniya mai karewa mimma asbahu bidhalika madrabal amsal wanda da wannan ƙoƙari da sahabbai suka yi na zaben Allah akan kowa na fifita lahira a kan duniya, na ɗaukar lahira a kan yafi komi na duniyan nan, to sun zama abin buga misali fi zuhudi wajen taka tsantsan walwara da tsantseni, wa watan nasi kuma sun zama abin koyi ga mutane fil ilmi wal amali wajen ilimi da aiki. Kun gano wannan da kyau ku? Amma wai tare da haka wannan zai ce, wai a koma a waiwaye su. alwajihu sani fuska na biyu anna ta'ana fi adalatihim suka dangane da adalcin sahabbai qadahum fi shar'i kullihi suka ne akan shari'a baki daya fahum hamalatuhu ila al-umma su sahabbai su ne waɗanda suka ɗauko addinin nan suka kawo ma al'umma walihaza la yujadu ahadin yata'anu fi adalatihim to da wannan ne ba za a taɓa samun wani kowaye wanda yake suka kan adalcinsu ba illa wa yad'ufu imanuhu face yana tafiya imanin shi na rauni wa tasdiquhu bi nusus kuma duk yanda yake gazgata alqur'ani da hadisi za ga wannan yana ƙara rauni bi qadari ma yat'unu fi sahaba gwargwadon sukan sahabbai gwargwadon raunin imanin shi gwargwadon kiyayyen shi ga alqur'ani gwargwadon kiyayyen shi ga sunna wa haza amrun zahirun wannan al'amari ne a fili da kulli man ta'ammala hala manibtala manibtuliya bi ta'ani fi sahaba ga duk wanda ya kalli halin wanda aka jarabce shi da wannan mugun aiki na suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan fasbanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum